الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha bakwai ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da arba'in da shida wadda ta yi daidai da sha bakwai ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka wanda ke karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birrul walidain littafi ne na babban malami a sheik muhammad salih almunajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na hamsin da shida a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna game da shin ko idan iyaye suka yi wa ‘ya'yansu muguwar addu'a ba tare da laifin ‘ya'yan ba, shin wannan muguwar addu'ar za ta kama ‘ya'yan? To wannan kusan ita ce gabar tattaunawar da muka ɗauko farko aka ja hankali cewa kada mu zamto masu yi wa kawunanmu muguwar addu'a, kar mu zama masu yi wa ‘ya'yanmu ko iyalanmu ko dukiyoyinmu. muguwar addu'a don kada a yi dace a yi gamdakatar da lokacin da Allah ke amsa addu'a kuma ya amsa. Mun karanta hadithin da ke nuna cewa daga cikin addu'o'i karɓaɓɓu akwai addu'ar uba a kan ɗa ko addu'ar uwa a kan ‘ya'yanta. To idan ya zamto ‘ya'yan suna iyakar bakin ƙoƙarinsu wajen kyautatawa. da biyayya da dukkan abin da ya wajaba a kansu na haƙƙi suna saukewa game da mu'amalantar iyayensu iyayen ne dai masu wani irin hali murɗaɗɗe masu fushi da wuri masu ainihin wato faɗa to wannan yakan sa wani lokaci su yi wa ɗan muguwar addu'a ko su yi masa baki ba tare da ya aikata wani abin da ya kamata a yi masa wannan ba. to wannan mun karanta cewa lalle irin waɗannan addu'o'in Allah baya karɓa su kamar yadda mun karanta maganar Hazm ibn Mihran wanda thika ne yace naji wani mutum ya tambayi Hassan al-Basri yake cewa ya kai Abu Sa'id me zaka iya faɗa game da addu'ar uba ga ɗansa yace idan uba yayi wa ɗansa addu'a ta gari addu'a ta kwarai kai wannan ɗan ya tsallake kuma ya haye ya rabauta zai ɗaukaka duniya da lahira idan kuma ya ce to in kuma uba ya yi wa ɗansa baki ba ko ya masa muguwar addu'a ko tir ko Allah wadai hassanul basar ya ce wannan in kana neman abin da zai tumɓuke rayuwar ɗa ya lalata rayuwar ɗan ɗan ya zama ba shi da albarka to shine ɗan da babansa ya masa muguwar addu'a ko ya masa baki da aka ƙasƙanci a wannan rayuwa ta duniya da lahira ta riga ta same shi an tambayi mujahid shi ma yake cewa addu'ar uba ba ta da shamaki tsakaninta da Allah idan uba yayi wa ɗansa addu'a to wannan addu'a ba hijabi ba shamaki direct take tafiya zuwa ga Allah subhanahu wataala yanda ka san addu'ar wanda aka zalunta ba ta da hijabi tsakaninta da Allah har sai ta tike zuwa ga Allah Allah ya hukunta abin da ya ga dama a cikin wannan addu'a da aka yi da aka kuskure ne mai girma iyaye mazansu da mata su zamto suna yi wa ‘ya'yayensu baki ko suna yi wa ‘ya'yayensu miyagun addu'o'i idan ‘ya'yan suka yi musu abin da zai ɓata musu rai abin da ya kamata shine addu'ar shiriya da gyaruwa duk sanda ɗa ake ganin yayi abin da bai kamata ba ya hau hanyar da ba ita ake da bukata ba abin da yake kan iyaye shine su ci gaba da yi wa ɗan addu'a ta gare da kuma addu'ar Allah ta'ala ya shiryar da shi shi yasa yana daga cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki baya gaggawar amsa addu'a wadda take ta sharri irin gaggawar da yake yi wajen amsa addu'a ta alkhairi to ba irin wannan gaggawar Allah yake yi ba wajen amsa addu'a wadda take ainihin wato ta sharri. Walau yi ajiyallahu linnasi sharrasta ijalahum bil khairi laƙudiyya ilaihim ajaluhum fanazarun ladina la yarjuna fi liqa'ana la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun wannan aya mun karanta ta cikin suratu Yunus bin Baz rahmatullahi alai yace abinda aka shar'anta ga iyaye shine yin addu'a ga ‘ya'yansu mazansu da matansu, Allah ya shirya, Allah ta'ala ya yi albarka, Allah maɗaukakin sarki ya shirya, Allah ya yi albarka, musamman lokutan da aka san ana amsa addu'a. Ana kuma jan hankalin iyaye su yi hattara, su yi taka tsantsan, su ba a sannu game da yin muguwar addu'a ko baki akan ‘ya'ya domin addu'ar iyaye wadda ba mai kyau ba akan ‘ya'ya tana da haɗari mai girma, ana iya dacewa da lokacin amsa addu'a a amsa ta. Shi yasa babban malami Ibn Uthaymin rahmatullahi alai yake cewa addu'ar uba ga ɗansa ta gari ko muguwar addu'ar uba da zai yi akan ɗansa mustajabatun wannan addu'a karɓaɓɓiya ce. Sawa'un uba ne ko kuma uwa. amma idan ya yi addu'a ta gari ga ɗansa an san ya yi wannan addu'a ne saboda irin tausayi irin rahama da ke tsakanin ɗa da uba warrahimuna yarhamuhumullahu azza wa jal addu'ar uba a kan ɗansa tana iya zamantowa cancantacciyar addu'a kuma Allah zai karɓe ta idan ɗan ne ya zalunci ubansa, idan ɗan ne ya yi fitsara da kangare wa mahaifinsa, to a irin wannan yanayin tun da ɗan shi aikata laifi har uban ya fusata duk irin ra'ama da tausayi da ƙaunar da ke tsakanin ɗa da uba, amma har uba ya yanke ƙauna ya gabari ya yi wa wannan ɗan nasa addu'a muguwa, tare da cewa ya sanye mai muguwar addu'a zai wulaƙanta, zai ƙasƙanta, talauci, ƙasƙanci, wahalar rayuwa, dagulewar al'amura su za su samu ɗan. amma duk da haka irin laifin da ɗan yi wa uban ya ga ya cancanta ya masa muguwar addu'a Allah zai karba. Allah kiyaye. Da haka ‘ya'ya wajibi ne su zama masu hattara da taka tsantsan idan suna tare da mahaifansu. قال المؤلف رحمه الله تعالى وسئل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أن تنبهي ببن مالمي الشيخ عبد الرحمن عبد الله بن حميد هل تستجاب دعوة الوالد على ولده شن أنا أمس الدؤر أباغ دنسا إذا كان الوالد على خطأ إذن أباينا كان كسكري والولد على صواب دنشيني أكن ديدي abin da ya jawo uban ya yi wa ɗan muguwar addu'a, da aka zo aka bi sawu aka bi mai ya faru sai aka ga ɗan ne mai gaskiya uban ne akan kuskure uban ne ya nemi ɗan ya aikata wani abu kuma yin wannan abun kuskure ne ko saɓan Allah shi kuma ɗan ya ga tun da saɓan Allah ne ba zai ba shi kuma wannan ya sa uban ya fusata yi wa ɗan muguwar addu'a shin a irin wannan yanayi a lokacin da ɗa bai zalunci ubansa ba ɗa bai bujire wa ubansa ba ɗa bai saba wa umarnin babansa ba ɗa bai aikata abin da shari'a ta ce kada ya yi ba ga mahaifinsa a'a da aka bibiye abin sai aga shi ɗan ne akan daidai uban ne akan kuskure amma duk da haka uban ya yi wa ɗan muguwar addu'a ko ya masa baki shin za a amsa addu'ar fa ajaba الشيخ عبد الله بن حميد يبعد أمسا يتي لا تستجاب دعوتهما باء أمسر الدؤر واد أبا ما دام متكر أن الولد دا على حق ينا كان gaskiya matukar dan akan gaskiya yake su kuma so suke ya sauka da kan gaskiya shi kuma yace ba zai sauka da kan gaskiya ba sai suka tsine masa ko suka yi masa baki ko suka yi masa muguwar addu'a wannan addu'ar za ta fada a ƙasa a banza ba za ta samu dan ba wal walidu ala khata'in tinda uban akan kuskure yake fa inna allaha la yastajibu da'watahu kai da ka kwantar da hankalinka Allah ba zai amsa addu'ar babanka ba tunda Allah maɗaukakin sarki ya san cewa kana kan daidai kana kan gaskiya mahaifinka bisa kuskure ya maka baki bisa kuskure ya tsine maka ba akan gaskiya ba ya maka mugun fata to wannan addu'a Allah ba zai karbe ta ba fa innal uquqa min alwaladi liwalidayhi idza kana lam yaqum biwajibihima a inda sabawa wato a inda al'uquq sabawa take daga da liwalidaihi ga iyayensa shine idza kana lam yaqum biwajibihima a inda da yaki tsayawa ya sauke wajibin iyayensa akansa au ko kuma qassara fi huquqihima ya tauye ya yi ɗungushe game da ba su haƙƙinsu wannan ya sa suka yi masa addu'a to anan addu'a su za ta iya kama shi amma mujarradu annal aba ya amuru waladahu amma kawai dan uba ya umarci ɗansa auyan hahu ko ya hana ɗansa fi ma la maslahata fihi a cikin abin da kwata-kwata babu masalahar uba a cikin wannan al'amarin. Haza, to irin wannan yanayin layar zamul walada ƙabuluhu, karɓuwar addu'ar ko karɓar umarnin ko hanin ba lazimi ba ne, ba lallai ba ne a kan ɗan, kama lauƙalar abu libinihi. kamar inda uba ya ce wa ɗansa ɗallik zaujataka ka saki matarka biduni sababin ba dalili falayal zamul ibna zalika wannan umarnin ba dole bane ɗaya bi shi istijabatan li ɗalabi abihi ba lallai bane ya amsa bukatar mahaifinsa au ummihi ko babarsa ta ce lallai ta tsani wannan matar sai ya sake ta me sababin babu wani sababi na shari'a to anan shi kuma ɗaya ya ga cewa yana son matarsa suna zaune lafiya sun suna fuskantar juna to anan dan ɗaya ya ƙi bin umarnin babarsa ko babansa wajen rabuwa da matarsa famtina'uhu an haza ƙin biyayyar ɗa akan irin wannan la yusamma uquqan wannan ba a kiransa sabawa iyaye a irin wannan lokacin walau da'awa alaihi koda sun yi masa muguwar addu'a fala fa innahu la ya'thamu ai bai yi laifi ba da haka tunda bai yi laifi ba addu'a su ba za ta kama shi ba wala kharaja insha Allah wala ha, wala haraja insha Allah kuma babu wani laifi da ya aikata insha Allah an gane ko yawa ko suka ce kamar yadda muka ba da misali satin da ya wuce yaron ya taso da himma da san addini da san zuwa masallaci suka ce kai ya ƙara zuwa gurin karatu yanzu a cikin rashin zuwa gurin karatu wace maslaha ce ta baban a ciki babu wata maslaha da ɗan ya tauye ta uban a cikin rashin zuwa wato gurin karatu da aka ɗan ya ci gaba da zuwa majalisi gurin karatu yana sauraron ƙalan lahu ƙalan rasul ya ƙiya biye umarnin babansa ya ƙiya aikata umarnin babansa wannan ko sun yi masa muguwar addu'a ko sun tsine masa tsinuwarsu ba za ta kama shi ba an gane ko wannan bayanin a sheikh abdullahi bin humaid yake faɗa ka koma cikin fatawar sheikh abdullahi bin humaid safha ta talatin wasu ilabin uthaymin rahimahullah an tambayi babban malami a sheikh ibn uthaymin rahmatullahi alai an fatatin wata yarinya ce matashiya ta durusu bil jami'ati tana karatu a jami'a wa tashku min qaswati walidatiha amma tana korafi tana fama tana kokawa game da mugun halin mahaifiyarta mahaifiyarta irin mutanen nan ne masu kaushin hali mutane ne masu wuyar sha'ani masu wuyar zama masu busasshiyar zuciya to tana fama da irin wannan yanayi na mahaifiyarta alaiha akanta wa taqul har ma ‘yar tana cewa, La a'arifu kaifa urdiha ni ban ma san yanda zan yi abin da za ta yadda da ni ba, ban taɓa yin abin da na burge ta ba, ba ta taɓa cewa in yi abu na yi ta yaba ba, har an waye gari ni ban ma san me take so ba wanda in na yi zai faranta mata. If innani, ita wannan matashiya take cewa domin ni a ƙumu bi wajibati na hawa rabbi na ga cewa ina tsiya iyawata wajen sauke wajibi na ta ɓangaren Ubangijina dukkan wajiban da Allah ya ɗora min ina ƙoƙarin tsayuwa in yi su min salatin na sallah wa saumin da azumi wa ibadatin da ibadu wa nawafila hadda na bulbuli duk ina yi amma ko da yaushe abin da yake so samun a rai in na tuno alaƙata da mahaifiyata kuma ba laifina ba ne yanayinta ne haka ɗabi'arta ce haka halayyata ce haka walakin ta ce sai dai kuma ƙara'atu na karanta bi anna Allah azza wa jalla cewa Allah mai girma da ɗaukaka la ya ƙabalu a amali ba zai karɓi ayyukana ba ɗalama anna ahadal walidai na gairu radin anni matuƙar ɗaya daga cikin mahaifana bai zamanto yarda wato bai zama ya yarda da ni ba matuƙar ɗaya daga cikin iyaye na yana mai fushi da ni to duk ibadar da na yi ba Allah ba zai karɓa ba to shine abin yake damunta ta san tana sallah tana azumi har da nafulfuli tana yi ta yi azumin nafulfuli ta yi kiyamun laili amma babbar damuwarta shine mahaifiyar ta faga irinta kuma ba laifin yar bane to amma ta karanta cewa in dai akwai rashin jituwa ko kuma uba ko uwa suna fushi da ɗa to ayyukansa duk da zai na ɗa'a Allah ma ba zai karba ba fa ajaba rahimahullah da aka tambayi babban malami Sheikh Uthaymeen sai ya bada amsa Allah ya ji kansa da rahama yace inna hadhihi alfatata sa'ila yace wannan matashiya mai tambaya idza kanat muhafizatan ala diniha in ta zamto yarinya ce mai kula da addininta alal wajhi alladhi yurdi Allah tana yin ibada gurgudan yanda za ta wato za ta sami yardar Allah azza wa jalla wa kanat ummuha sa'abatan alaiha amma kuma ga mahaifiyarta me wato wahalar sha'ani ce da kuma kaushin hali da ɗabi'a alaiha wajen mu'amalantar ‘yar wala tarda anha har ma uwar tana fushi da ita ‘yar ‘yar ta rasa wani abu za ta yi don uwar ta yadda da ita fa inna zalika la yadurruha Sheikh Uthaymeen ya ce wannan abin ba zai cutar da ‘yar ba. Tunda alamu sun nuna ko bayanai sun nuna cewa ba laifin ‘yar ba ne, matsalar ba daga ‘yar ba ne. Ma damar motsi a tallila matuƙar yadda tana yin biyayya ga Allah, ƙa'imatan bi amrilla matuƙar ta tsaya kai da fata wajen bin umarnin Allah. to tunda tana iyakar iyawarta wajen mu'amala mai kyau da uwar wacce dai Allah ya jarrabiyar da uwar mai mugun hali mai wuyar sha'ani mai rikirkitattun al'amari da aka ta rasa me za ta yi wanda za ta gamsar da uwar da aka kullun cikin fushin uwar take to shine Sheikh Uthaymeen yake cewa matukar ta zama bai biyayya ga Allah tana tsayuwa tsayin daka wajen bin umarnin Allah to wannan yanayi da take fuskanta daga uwarta ba zai cutar da ita ba walakin alaiha sai dai fa wajibi ne akan ita yar an tudariyal umma ta bi hanyoyin diplomasiya da uwar ta bi hanyoyin maslaha da siyasa wajen mu'amala da kuma zamantakewa da ita uwar wa idza ghadibatil ummu idan ta ga babata ta yi fushi faltabtasim fi wajen ya to kada abun ya dame ta ita kuma sai ta dinga murmushi ta saki ranta ma'ana ta saki ranta a gaban uwar ga uwar ta fusata amma ita kar ta daura fuska kar ta nuna fadan da uwar take mata tana jin ciwo tana jin zafi ita ma ta yi fushi a'a ta zama tana sakin fuska a gaban uwar wa idza takallamat alaiha idan uwar wato idan yar za ta yi magana da ita idan uwar za ta yi magana da yar wa rafa'at sautaha ta daga murya akan yar fal tukhfidhi sauta to ita yar ta yi ƙasa ƙasa da muryarta a ani albint ina nufin ita yar ita kuma sai ta yi ƙasa da murya uwar tana hayaniya makwabta ma duk suna ji tana tsinewa yar tana faɗan maganganu ita kuma tana kwantar da muryar ta ƙasa tana Allah ya baki hakuri tana faɗan maganganu masu daɗi ga uwar wa bi hadhihi al mudarat to da irin wannan diplomasiya din irin wannan siyasar da bil a hankali a sannu wa su'alillahi tabaraka wa ta'ala da kuma roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an yulina kalba ummi hace ta addu'ar Allah ya lausasa zuciyar mahaifiyarta Allah ya tausasa zuciyar babata ta ta yin wannan addu'ar cikin ibadarta cikin sallolinta na dare ta ta roƙon Allah ya Allah ka sanya wa mahaifiyata taushin rai ka sanya mata wato sauƙin al'amari ka raba ta da wannan ɗabi'ar wadda wato take da wahala wa an ya ja'ala fihi ar-rahma yakunu al-khairu insha Allah wa an ya ja'ala fihi ar-rahma kuma ta dinga roƙon Allah ya sanya jin kai a cikin zuciyar mahaifiyarta yakunu al-khairu insha Allah shek Uthaymeen yake cewa alheri shine zai wakana insha Allah ka ci gaba da yin wannan ka ci gaba da yin hakuri iyakar iyawarta wajen mu'amala da mahaifiyarta kuma ta ci gaba da yin addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya tausasa zuciyar uwar ya kyautata lafazin mahaifiyarta a kanta ka koma ka duba fatawa nurun aladdar ga ainihin wato link ɗin nan malai ya kawo mana mutazawwijatun wa walidaha ya kasuwani fi mu'amalatiha mace ce take da aure amma fa iyayenta suna mu'amalanta ta wato mummunar mu'amala ya kasuwa ni fi mu'amalata suna nuna rashin tausayi wajen mu'amalanta ta ga ta su ce amma har ta ma yi aure amma dai babu daɗi tsakaninta da iyayen wa yusi'ani ilaiha suna ɓata wa 'yan rai fa kaifa ta tasarrafu wannan yar ita ma duk da ta yi aure sai take tambaya ya za ta yi ita ma ta haɗu da jarabawa irin ta iyaye wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali ubangiji na yana jarabtar wanda ya ga dama ya kuma yaye wa wanda ya ga dama sai ga wani shi Allah ta'ala ya yaye masa wannan jarabawar wani shi kuma sai ga irin tasa jarabawa bai da matsala a iyali bai da matsala a yaya bai da matsala a kaza abokan mu'amalarsa normal amma mahaifiyarsa ko mahaifinsa nan da matsala take kenan wani kuma sai ga tsakaninsa da mahaifansa masha Allah ba matsala mata Allah ya jarabce shi da ita wani makwabci wani abokan harka wani kowa da irin jarabawarsa ina fata an gane da aka wannan mata ita ma ta tambaya cewa yaya kamata ta yi ma hukumu ashar fi man yu'amiluha daga ina ne ne ma hukumun shari'i fi man yu'amiluha walidaha bi kaswa wannan mata sai ta tambaya cewa menene hukuncin shari'a game da wadda iyayenta suke mu'amalantarta da rashin tausayi suke mu'amalantarta da ƙeƙasasshiyar zuciya wa ya ni laha har ma wani lokaci sukan ce da ita lasti binta na ke ba ‘yarmu ba ce haga magana ai ta yi nauyi ko eh wani lokaci har gaya wa mutum suke su ce ke ba mu ba iyayenki ba ne ke ba ‘yarmu ba ce wa yudalibunaha bil qiyam bi ashiya kuma sukan neme ta su bukace ta da yin wasu abubuwa ala hisabi usratiha akan family dinta su sa ta tayi wani abu na rashin kyautawa ko ga mijinta ko dangin mijinta ko surukanta ko kaza ko kaza wal qiyam bi amri baitiha ko su neme ta da yin wani abu wanda ya jibunci al'amarin gidanta ko ta dinga ɗebo musu abinci tana ba su ko kuɗin da mutum ya bata ta aika musu ko kaza kuɗin ai abubuwan gudanarwa na gida su ce suna bukata irin waɗannan abubuwa wa ragama kullin kulli ma taqumu bihi duk da cewa duk abin da take tsayawa wajen yi musu tuqabalu bil inkar in ma ta yi za su fuskance ta ne da inkari wal juhudi da musawa ai ran nan ma kun ce kaza nayi su ce ba haka bane ƙarya ne ai kullun ke a kaza ne da aka ba wani abu da za ta yi ta zama ta burge su ko da abin da suka buƙaci ta yin in ta yi ba fita take ba wa annaha muqassiratun kullun suna ganin ita ya ce mai ƙasa a guyo ma'ana mai rage haƙoƙin su mai tauye musu haƙoƙin su wa kullama zurtuhum tace duk sanda na ziyarce su dan in gaishe su raja'atu ila baiti bi qalbin mumazzakin tace nakan dawo gidana da zuciyata kamar za ta fashe saboda maganganun da suka faɗa da kalmomin da suka faɗa na wato na wato na rashin wato albarka a kaina tace duk sanda ta kai musu ziyara in ta dawo da bakin ciki take dawowa gida wa zawji ya amuruni mijinta ma har ya san yanayin iyayenta ta ce mijina yana umarta ta bi adamin ziyara ce ce ki rage kai musu ziyara illa marratan fi shahri ya ce kawai bai fi ki dinga ki maimakon akai akai da kike zuwa kullun kika da sai kin yi kuka kullun kika dawo sai a hankalin ki a tashi kike dawowa ki ki mai da zuwa ziyarar nan sau ɗaya a wata ki rage zuwa famala amalu sai ta tambaya ta ce wani me zan yi yanzu ita kam ga irin yanayin iyayenta aljawab ga amsar da aka bata idan tamfatti kulla subulil mutahati amamaki idan kika yi amfani da dukkanin hanyoyin da suka sawwaka a tare da ke idan kika yi amfani da dukkan wasu hanyoyi almutahati waɗanda suka samu amamaki a tare da ke ma'a dawami silatiki bi walidaiki tare da dimantar ko dawwamar da alaƙa mai kyau ga iyayenki wa birriki bihima da yin biyayya gare su wastamarratil umuru kama hiya kuma al'amuran suka ci gaba da gudana kamar haka kina ta ƙoƙari kina ta kyautatawa kina ta farantawa su kuma gashi babu canji al'amarin kullum ƙara ƙamari yake. Walam tajidi ta hassunan fil alaƙa, har yanzu ba ki samu kyakkyawar alaƙa ba a tattare da su. Wa kana taradduduki ala walidaiki bi ziyarati, kuma yawan kai kawanki ga iyayenki wajen ziyartarsu, ya tasabbabu yana ƙara sabbaba fistimraril mashakil ci gaban matsalolin ma'ana kai ziyara da kike yawan zuwa dan ki je ki ga yanda suke dan ki gaishe su dan ko ko kya samu ki faranta musu to amma kin ga kullun al'amuran matsalolin karuwa suke to anan sai malamai suka ce fala haraja an tuqallili min az-ziyarat babu laifi dan kin karanta ziyarar qadaral imkan gwargwadon yanda zai yi kamar yanda mijinta ya bata shawara kenan sai ki dan rage ziyartar tasu wa taqtasiri ala aqalli ma yahsulu bihi az-ziyaratu wasilatu lahumā sai ki takaita akan mafi karancin abinda ziyarar za ta dinga samuwa da shi da kuma sadar da zumunci da su sai ki takaita iyana fa in lam yandafi dararuhuma anki idan duk da wannan dan ja da bayan da kika yi da rage ziyartar su da kika yi duk da haka cutar da ke da suke yi abin har yanzu bai ragu ba fala haraja alaiki babu laifi a kanki an tamtani'i an ziyaratihi ma bil kulliya ki ma daina ziyartar su kwata-kwata malamai sun ba da wannan saboda kila ganin naki ma kamar tuna musu yake da wani abin su ci gaba da abin nan to dan janye ziyarar kwata-kwata walau li fataratin ma ko da dai zuwa wani lokaci ne haka ki ɗauke ki kawai hatta yan salihal halu har sai kin fahimci kamar halin ya daidaita wata zula shakwa ƙorafe-ƙorafen sun kau to sai kuma ki dawo ki ci gaba da mu'amala da su walau amkana an tantakili anti wa zaujuki in ma zai iya yiwa ki tashi da ke da mijin naki ilal aishi fi baldatin ukhra ku ci gaba da rayuwarku a wani garin daban ba'idan anhuma wanda yake nesa da su a daina jin duriyarku fahuma fahuwa ahsanu lakuma wannan shi yafi kyau an gane mijin kawai ya dauke ki ma a dan daina jin duriyarku kawai a tashi a bar daga nan ku koma wani gari can inda ba a ma san inda kuka koma ba kila wannan zai sa kuma begen ɗa da iyaye zai dawo su ji ba ɗuriya ba buga waya ba kaza kila za ga hankalinsu kuma ya tashi kila za su fara zargin kansu cewa mu muka jawo yarinyar nan ta yi mana haka mu muka yi kaza mu muka yi kaza to abin da ake so su fuskanta kenan an gane ita kuma tana ɗan tuntuɓar wasu ‘yan uwa ko wasu waɗanda suke tare da su ai kullum suna cikin damuwa sun ce suna su Allah Allah suke in kika dawo sun daina yi muke irin wannan mu'amalar sun ce inda za ki da yanzu ba za su kare muke irin abin da zai zai sa ki musu nisa ba kaza kaza kina ɗan samun bayani na cewa yanayin suna begenki suna kewarki to in yanayi ya ba da dama irin wannan sai kuma ainihin wato a dawo wa abadu anil mushkilati ma'ahuma domin hakan zai fi kyau kuma zai fi nesantar da samun matsaloli tare da su fa idza ghalaba ala zanniki anna sharrahuma amma idan kika yi zato mai rinjaye akan anna sharrahuma sharrun su in dafa anki kina ganin wa'azahuma da cutarwar da suke miki in dafa anki suna ganin cewa kamar wannan ainihin wato ya rabu da ke kamar kina kin samu labari ko kina da zato mai rinjaye akan cewa sharrinsu da cutarwarsu yanzu kamar in dafa anki fa'udi ila ziyaratihima to sai ki dawo zuwa ga ziyartar su wasilatihima da kuma ci gaba da sadar da zumunci da su وحينئذ فأنت في حاجة إلى استصحاب الصبر الجميل afa irin wannan yanayin in mutum ya tsinci kansa cikin mu'amala da iyaye irin waɗannan to fa anti fi hajatin to gaskiya kina cikin matsananciyar bukata ila istishabi sabri izuwa ga istishabi sabr jamil dole sai kin sabarwa kanki da hakuri kyakkyawa domin taki jarabawar irin ta kenan wa kazmil ghaiz da kuma danne wata fushi ki zamanto kina danne fushi ba magana ki fusata wasilati walidaiki da kuma sadar da zumuncin mahaifanki min gairi an tuqayyidi zalika bi shukrin minhuma kar ki takaita haka da neman godiya gare su kawai abinda zaki yi shine kawai ki ta kokarin ke dai ki sauke nauyi dama ba so kike su ce miki sun gode ko Allah ya saka miki da alheri ko Allah ya miki albarka duk cire wannan daga cikin tunaninki kawai abin da ake bukata daga gare ki kawai ki kokari ke dai ki sadar da zumunci ki kyautata musu ki abin da yake na wajibi a kanki aw mukafa'atin alayhi ko kuma karki dauka za su yi miki wata sakayya ko tukuici game da wani alheri da kika yi musu duk ki cire wannan walau bi kalimatin tayyiba kai koda wata kalma mai dadi cire ran zaki ji daga bakin su bal tafalina zalika kullahu lillah duk ki dinga yin wa'annan abubuwan dan Allah kin lura dai ba abin da zaki ki burge su wasu kuma iyayen a'a wanda suke so daban shi wanda ba a so duk abin da yayi ba yabo akwai iyaye irin wannan akwai wanda shine a ransu abinda wancan yake na kyautata wannan ko rabinsa baya yi kuskuren da wancan yake yi musu wato kuskuren da wannan yake musu wannan ko alama baya irin wannan kuskuren kawai fitina sun fi son wannan kawai shine da haka wannan in ya kawo da yawa ba za a yaba ba wannan sai ka dan kadan kuma bai ma cika kawo ba amma sai a shi masa albarka to duk sanda ka samu kanka irin wannan za ka ga mutane yaya suna shiga damuwa in suka tsinci kansu a irin wannan wani lokaci ma za ka ga shi wanda ake nuna kaunar ba ma wani abu na farin ciki yake sa wa iyayen ba bal ma in ka san in ka duba wanda ke sa su cikin damuwa shine amma kuma shine suke so to wannan shine abin da dole sai ka lazumce ka istishabi sabrul jamil dole ka zama kai hakuri kyakkyawan hakuri wa kazmil ghayb kuma wannan bakin cikin ka dinga hade shi ka dinga kokarin kyautata musu ba tare da kana bukatar su ce sun gode ba kar ka kawo kaga ba a yi godiya ba ba a yi addu'a ba ranka ya baci kawai dama ba wannan kake bukata ba innama nudimukum liwajihillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura to a wannan layin kawai zaka shiga shikenan ka huta walau bi kalimatin tayyiba ko kalma mai dadi irin wannan za ga ba su ga yama ba da aka ka damu da wannan bal tafali na zalik ma aka ba wannan baiwar Allah shawara cewa ta ci gaba da yin haka kullahu lillah duk ta idan Allah wala tantaziri min gairi jaza'an wala shukura kar ta jira wani sakayya ko godiya daga gare su kar ta jira wannan eh wala tantaziri min min gairihi jaza'an wala shukura ma'ana wala tantaziri jaza'an wala shukura min gairi min gairihi ba eh yawa kawai ta zamanto in ba Allah ba kawai shi take buƙatar jaza wa shukur a wajensa wa birrul walidain wal ihsanu ilayhima aslun azimun fi shar domin biyayya ga iyaye da kyautata musu wannan wani asali gare shi mai girma a shari'a lakin in ajazti an zalik aw tarattaba alayhi dararun bi usratik wa sa'a zalika zawjak faqallili min zalika mastata'ti بحيث تحافظين على أصل السلة والمعروف والإحسان وتدفعين الضرر عنك وعن أسرتك وتسترضين زوجك الذي هو أعظم حقا عليك من والديك kawai abinda zaki shine ki sani dai bin iyaye da kyautata musu wannan asali ne mai girma a cikin shari'a sai dai lakin idza ajasti an zalik in dukkin gaza yin haka abin ya kai makurar da ke ma zuce ki ta kasa ɗauka. Au tarattaba alaihi dararun bi usratik ko kuma hakan da kike ke kuma yana cutar da family ɗinki. ‘Ya'yanki da mijinki su kuma sun shiga damuwar yadda suke ganin iyayenki suna mu'amalanta ki kamar ba su suka haife ki ba. Wasa a zalika zaujek hakan har ya fara ɓata wa mijinki rai shi kuma. To faƙallili min zalika masa ɓaci. to ki dan karanta dai wannan mu'amala da iyayen naki gwargwadon iko bi haythu tuhafizina ala asli sila ta yanda asalin alakar da ki kiyaye ta ki sani iyayenki ne bi haythu tuhafizina ala asli silati wal ma'ruf asalin wato sadarwa da kyautatawa da ke tsakaninku wannan ku ci gaba da yi ki ci gaba da yi wa tadfa'ina ad-darara anki da kuma gwargwadon yadda za ki tunkuɗe cutarwa daga kanki wa an usratiki da kuma gidanki iyalanki wa tastardina zawjaki da kuma kokarin yardar da mijinki alladhi huwa azamu haqqan alayki wanda a yanzu tunda kina da miji shine yafi haƙƙi mafi girma akan ki min walidayki fiye da iyayenki kina ta dai kokarin bin su abin har yana nema kuma ke ya lalata alakarki da zamanki da mijinki to ki zo ki inganta ki bada hankalinki wajen inganta rayuwar aurenki da iyalanki da mijinki su kuma ki mu'amalance su gwargwadon qadrul imkan an fahimta ko mm. والدته أساءت إليه وأضرت به فهل يجب عليه أن يبرها ga wani shi ma ya kawo tambaya ya ce mahaifiyarsa tana bakanta masa wa adarrat bihi tana cutar da shi fa hal yajibu alaihi an yabarraha duk da haka wajibi ne sai ya kyautata mata sai ya bita su ila sheikh abdurrahman albarrak hafizahullah an tambayi a sheikh abdurrahman albarrak mai tambaya ya ce kuntu baran bi ummi kathiran ya ce ni dinnan mutum ne mai biyayya ga mahaifiyata sosai na biyayya sosai ga mahaifiyata wa ta'arradtu li amaliyati nasbin min akhi wa khali sai dai ina adawa shine ta'arradtu ina adawa ina jayayya ina kalubalantar wani wata sana'a ta wato amaliyati nasbin shine yahoo scammers an gane ko yawa yace ina kalubalantar amaliyati nasbin wato aikin damfaran nan da kuma ainihin wato a a a sune dai damfara ko yawa zamba wannan mazambata din min akhi dan uwana wannan scammer ne wa khali kanin babatawa dan uwanta shi ma su kama ne duk irin wannan harkokin zambar da damfara suke yi ta hanyar intanet to ina kalubalantar wannan abin da suke wa alimtu anna ummi musharakatun ma'ahum kuma ina da masaniya cewa mahaifiyata tare take da su an gane ko wasu liba mali kulluhu ya ce sai da aka kai lokacin da aka kwace dukiyata gabaɗaya sai da na rasa dukiyata wasu jintu aka ma kulle ni sai da na yi furzin bi sababi hadu ta dalilinta wani zai kwaso rigima an kama shi a ce ni sai na je na belo shi sai na biya kuɗi sai na har sai da kuɗi na ya ƙare ƙarshe dai saboda in kare mutuncin ta har kurkuku furzin na yi sun makarajtu mina sijin na fito daga kurkuku to kuma sai na ji wala astadi birra ummi al'an gaskiya na ji ba zan iya ci gaba da yau mahaifiyata biyayya ba a yanzu fa hal min tawjihin shin akwai wata shawara da za a bani fa ajaba sai a sheikh abdurrahman al-barrak ya ba da amsa ya ce samih ummak ka yafe wa mahaifiyarka shi ne samih ummak yafe mata wad'u laha yi mata addu'ar Allah ya shirye ta nas'alullaha an yu'idhaha min ash-shaytan mu ma muna nema mata tsarin Allah ya tsare ta daga shaytan fa isa'atul walida dan mahaifiyarka ta bata maka la tujibu uquqaha wannan baya wajabta maka saba mata dan mahaifiyarka bata kyauta maka ba ta jawo maka hasara har furzin kayi dan ita wannan bai baka lasisin ka saba mata kaunuha asa'at ilaika kasantuwar ta bata maka fi ba'dil umuri a wasu cikin al'amuranka la yusqitu haqqaha alayka wannan bai sariyar da haƙƙinta akanka fa haqquha alayka qadimun ka sani haƙƙin mahaifiyarka akanka ba na yanzu ba ne haƙƙin mahaifiyarka a kanka ƙadimun da ɗaɗɗan haƙƙi ne wa ihsanuha alaika kabirun ihsani kyautayin da mahaifiyarka ta yi ma yana ba ƙarami ba ne mai girma ne fala tubdil ihsana hal azima bi sayyi'atin wahida kar ka ɓata kyautayin da ta yi maka mai girma saboda laifi da ta yi maka ƙwaya ɗaya an ji ta bata maka yanzu ta yi maka wani abu amma ka tuno alherin da ta yi maka mai girma bai kamata ka manta da alheranta a kanka ba saboda laifi ko kuskure da ta yi maka guda ɗaya au bi ta kasirin fi haƙƙik ko saboda tauye haƙƙinka da ta yi guda ɗaya au isa'atiha ilaika ko saboda bata maka da ta yi ƙarin baina hadhihi sayyi'a wa baina ihsaniha al'azimi ilaika ka sa a ma'auni auna kwatanta wannan bata makan da ta yi guda ɗaya da wancan kyautayi da ta yi maka mai girma duk sanda ka tuno alheran da ta yi maka to wannan za ka kau da kai gabarin kuskuren da ta yi ma guda ɗaya fala ta'akka amma am, am wato ummak bisababi an asa'at ilayka hadhihi al-isa'a da haka ni bana ganin dacewar ka saba wa mahaifiyarka ka ki mata biyayya ka ki kyautata mata kawai ta dalilin ta bata maka batawa guda ɗaya wannan da kake magana akai wala allaha khudi'at watakila ma yaudara ta akai tunda mace ce kila nuna mata akai wata harka za a yi kila nuna mata akai wani wani al'amari ne wanda yake halastacce tana zaune a gida bata sani ba ita ma suka sata a cikin wannan harkar tana iyewa so me yiwa yaudara ta akai ba wai ta yi bane ita ma ta san abin yanda yake so saboda haka bai kamata ka mu'amalance ta da munanawa ba saboda munanawa guda ɗaya da ta yi ma ai kafin ta munana ma sau ɗaya ta kyautata ma ya fi sau nawa ina fata an gane ahkamun mutafarriqa ga wasu hukunce-hukunce mutafarriƙatun daban-daban hal tuhaddul walidu idza qazafa waladahu shin idan uba yayi wa ɗansa yarfe za a yi masa haddin kazafi babansa ne yayi masa kage za a yi masa haddi na kage ja'a fil mawsu'atil fiqhiyya ya zo cikin littafin almausu'atul fiqhiyya idza qazafa alwalid waladahu idan uba yayi wa ɗansa qazafi wa in safala koda dan yayi ƙasa abinda ake nufi ba dan yayi wa qazafi ba jikansa yawa idan kaka yayi wa jikansa qazafi ko kuma tattaba kunnansa qazafi shine wa in safala an gane ko yawa faƙad ikhtalafal fuqaha'u malamai fuqaha sun ƙaru juna sani fi wujubi haddil qazfi alai game da wajabcin haddin ƙazafi akan uba uba da yayi wa ɗansa ƙazafi ko yayi wa jikansa ƙazafi ko yayi wa tattaɓa kunnensa ƙazafi fa zahabal hanafiyatu mazhabin mazhabin mazhabin wato imam abu hanifa والمذهب عند المالكية ده كما وان مذهب أبنغر المالكية والشافعية والحنابلة ده شافعية ده كما حنابلة وهو قول عطاء كما وان قول شين قول عطاء والحسن ده حسن البصري إلى أنه لا يحد الوالد duk waɗannan sun tafi akan ba za a yi wa uba haddi ba bi ƙazafihi li waladihi saboda yayi wa ɗansa ƙazafi wa in nazala ko da ba ɗa ba ne wanda yake na kusa ɗa ne ya sauka ƙasa ba ɗa ba jika ji ko tattaɓa kunne ko wani abu mai kama da haka wa zalika bil qiyasi wannan hukuncin sun yi shi ne saboda qiyasi ala adami qatalihi bihi akan cewa ba a kashe uba dan ya kashe ɗansa fa ihdaru jinayatihi ala nafsil waladi dan haka ihdaru jinayatihi bata laifin da uba ya yi ala nafsil waladi a kan ran ɗansa ya kashe ɗan yujibu ihidara hato wajibi ne ɓata irin wannan jinayar fi irdihi a cikin mutuncin ɗansa bi ɗari aula wannan ita tafi ma in dai har in uba ya kashe ɗa ba za a kashe uban saboda ya kashe ɗansa ba to haka dan uba ya ci mutuncin ɗansa ba za a yi wa uban haddi ba in har an hana a zubu da jinin uba da ya kashe ɗansa to haka an hana a yi wa uba haddi don ya yi wa ɗansa ƙasafi wannan min babil auda غير أن الشافعية ضد شوى مذهب الشافعية قالوا سكتي إن الاقتصار على نفي الحد يقتضي أنه يؤذر حقيقة تكأيتوا على نفي الحد تكأيتوا أكن كوري حد يقتضي أنه يؤذر أما فيا ونم yana hukunta za a yi wa uban ta'aziri ba za a yi masa haddi ba amma ba za a kuma a bar shi haka ba za a yi masa ta'aziri wannan shine inji mazhabin shafi'iyya wa huwa al-mansus kuma shine abin da yazo a nassi lil iza saboda cutarwa da shi uban yayi wa dansa domin yayi wa dansa dansa kazafi wannan cutarwa ce ga dan wa kadhalika yu'azzaru inda al-hanafiyya haka ma hanafiya suka ce za a yi wa uban ta'aziri bal bi shatami waladihi yu'azzaru indahum suka ce kai ko zagi uba yayi wa ɗansa su a mazhabin Hanafiya za a yi wa uban ta'ziri na fata an gane yawa su a wajen Hanafiya wato suna ganin idan uba ya zagi ɗansa to za a yi mai ta'ziri an fahimta ko ko ba fahimta ba muna kawa a kawal ne na malamai na ji kun shuru an gane ko yawa ta yi girma ne ko shi ma abinda uban ya yi ya yi girma kuma sannan indirectly da ya zagi danwa ya zaga ka gani ya kamata a ladabta mutum ai kaga ya kamata ya mai ta'ziri ya mutum zai dinga zagin kansa da kansa ina ba ta gane yawa to insha Allah an ce lokaci yayi sai mu tashi wa fi qauli indal malikiya abinda mu karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik